to a tafsirin ayoyin nan guda biyu na arewa da talatin da uku talatin da uku na rasafa adam wa muhammad a arewa ba ni hada kan ba na adam a arewa da kuma ya kan ba mu ba mu ba mu ba mu su ne ba ni mun karanta mun tara da ma mun kawo masu wayoyi a cikin lokaci kure ma an ce bisa terpulang ke sore masih negeri kita yang terpulang ke pulang ke dalam sini tak sesuai dan para ani tidak kesan albi dan zaman ada lalu ada Ibrahim ada Ibrahim meski ada ma ada Ibrahim Islamic school da yadda ke zuwa da jarumin da ke ya ce abu jabar muhammad bin ali albakar alaihi salam ya ce da shi jabar jafi jabar bin zai ya jabar sun yi karfa wala abu kiyar wala rijilar ta tabara alama da ko hada a inda ranta ya ce ya jabar da kasa karka motsa hannu ko kafa har sai ka ga alamomin da zan gaya maka in ka rasa alamomi sai ya bari alamomi wannan itimalan yana karanta na karanta da jabir ne amma wanda za su yi bayan jabir ne san san ya ce in kana nan da alamomin shi kai da da farko to sai da alamomin hadisi ne ko da yake duba shi dogon hadisi ne ke su kawo mana sun kawo yankin kawai da ɗan fara shi da nan da rasa da kawai mai mutu su ba da mai sha'awa yana ke rubu yana ke rubu ta da kai ba sharafin da ni da sai ce har ya zuwa bayan ya faɗi alamun sa ya fitar da bayanan kayan da fitarwa a wajen sai kuma ci gaban maganan sai ce kawai da na biyu sai kira a cikin mutane ya ce ya ayu annas inna nastansurullaha wa man ajabana min annas wa inna arbi ya ku mutane muna da daren ke wanda ya ansa mana cikin mutane domin ne iyalan gidan annabi ونحن قول الناس بالله ومن محمد صلى الله عليه وسلم لكن جاءتنا جاءتنا جاءتنا مكاري على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أعجني آدم وأنا أول الناس بآدم من جاءتني أكاد آدم دين جاءتني آدم في المتعب ومن أعجني في نوح فأنا أول الناس بنوح wanda ya jari ne ke domin cancanta da wa man hajjari fi ibrahima fa ana auren nasu wanda ya jari ne akan ibrahim ko ga wasu jari shi akan kira ba za a samu da ya jari shi adam da lubu amma akan ibrahim wasu sa za su ci ai mu ne mu ne reshe ibrahim mu ne su ne Allah ne ومن هاجري في محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم واللي جاني أكرم محمد من يتجه إلى ni ne a wurare wurin da yake cewa yake cewa za a zama muhammad rasulullah yake ganin muhammad rasulullah ne to wannan shi ne a wula bin muhammad ne wa man hajjaji bin nabiyina fa ana aular nasu bin nabiyi dole da ya ne aka kakamawa ce ko ce shi ta jika nabi ne ko shi yana hau su ce da ne dole ne a wurare alaysa allah ya kulu fi muqaddi kitabihi inna allah safa adam wa muhammad wa ala ibrahim wa ala umar wa ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd allah subhanahu wa ta'ala inda wannan ayat ayat ashe ba allah yana cewa wannan ayat ba Allah ya zama Adam da Nuhu da Ali da Ali Ibrahim da Ali Ibrahim da Ali Ibrahim da sauran kafirai sai ce zuriyata ba a ba ba zuriya wasu daga wasu wato ɗa zuwa da uba zuwa ɗa zuwa jika wa haka shi kuma a wannan layin ne shi ne magajinsu a jini da addini zuriyata ba ba yace ba ana baqiyatun min adam ni ni ne wajen adam wa wa zahiratun min nu ni ne ajiyar nu kada ne zahira shi ne kuma ina mutum ne kada ne shi ni ne ni ne ni ne ajiyar nu kada ne wa mustafa min ibrahim ni ne zabe da Allah ya ce وصف وصفوة من محمد صلى الله عليه وآله إذا كنت زعمت بي كلمة زعمي دي نمو دا دا دا مصطفى دا صفوة دي زعمي دا تسكين دا دا دا محمد صلى الله عليه وآله وليني مغاجم kun ga wannan sai wannan magana ta abuja wanda jawabi ne zai miƙe amma an gaya mana wannan kuka yanko wanda ya shafi wannan ayar ne amma sauran kalaman nasa da nan kuma in ya bayyana da zai jawabi kamar yadda ya ce wannan ruwayan kuma a cikin basa ido da wata ce muhammad bin hassan safa da isnadinsa shi kuma daga ibrahim bin hashim daga abin na albaraki na karfa kudurun daga muhammad bin abdulkin ya ce na ji abu abdullahi alayhi salam yana cewa annasu gafaru kawla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi alayhi alayhi salam yau magabir kama gafaru yau yau mashirar kuma ya ce mutane sun gabara dangane da zancen manzana sallallahu alaihi wa alihi kan dangane da ali a ranar da bai ko suna nan tsaye a gare ko amma sun gaba amma ba su to kuma sun gabara ga maganan manzana sallallahu alaihi wa alihi a masharar hukumar kurai masharar bayan ya ce gurbaye kamar sakima su su gaba da ƙabinan unguwa ma ana iya ce mata haka saboda irin irin ɗaukar su ɗin ɗan runduna aka ce masharaba yana roba roba da sun ta ce kama yi musa akwai roba da ake ce ma masharaba kuma mai kwaye to sai ce a nan ma mutane sun manta da abin da maza Allah ya kai kamar suka manta na da da irko ya ce mutane sun zo suna ziyartar suna da ƙungunan wuce ba suna ziyartar su kamar suna kamar ya yi rashin lafiya yana kwanci da su da kwanci da kwanci shi sai a ja aliyu alayhi salam liyar nuwa min liyar da nuwa min rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ali ya zo yana kokarin ya kusa da ya kusa da kansa ba ba zan yi jin maka ya samu wani ba mutane sun ci cikin wurin yana kokarin ya je kusa da annabi amma mutane sun tsaya to da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi an goshi ya ga kuma cewa ba su buɗa mata ba sai ya kira ba su buɗa mata shi ko inda sai kira ya ce ya ma'asharar nas akhruju li aliyyi ce ya kuma gani kudawa thumma akhadha thumma akhadha bi yadihi wa qala ma huwa la yafashi sai ya kama hannu sai ya zo da shi a cikin kansa wa qala sanan musalla sallallahu alaihi wa sallam يا معشر الناس هؤلاء أهل بيتي تستخفون بهم وأنا حي بين أمعائكم وأنا يعني جيراني كنا استغفاري معنى استغفاري كل كيس أعوان يقول باب الضرر daga mai da amfani bai da bai da tun na gari kun dauke su ba su da zarar a wurin arbe arbe ne ta zai kuna biyu ko ana iya bai da ina dare tsakanin kuma daraja wato har alidai wani ya gashi ne a wurin da annabi shi har ba zai buɗe wasu ina ina ina da dai kuke wani amma wallahi da in gifta an kun falla wala ya gima amma wallahi in na da kuɗa da baro na zaɓi da kuɗa da baro wato in ba ni nan in kun ga ba ni nan tun da ya san yanzu ma yana da rai sun ya ga nan ba zaɓi na ba shi ni shi to in ba ni nan ba Allah na nan ba in ta kuku da gangan daga wajen kuku Allah da ya kuwa inna rawaha wal rahata wal ridwana wal bushra wal bisharata wal qubba wal muhabbata la min a'im la man tamma bi ali mawlai raw da ra'a kira dubura zama ce musu abin da aka ce raha da shi ne hutu rahu kuma da tsohon zuciya da kuma rubuwan yarda ana da bishir da bishar da farin ciki da albishir wa hukuwar muhamma da so da soyayya to yana ga wanda ya yi yin limantu da ali liman tamma bi aliyu mawuraye da wanda ya bi ali shugabancin shi ne ke da rau da ra'a da ruwa da bishir da bishara da kuma da ma'a na ga wannan a waɗansu ruwawi daban-daban da ƙari akwai akwai akwai a cikin mahasin ya kawo shi ne irin wannan sai amma da wani mu ga karanta wannan ma da ma'a za mu ga akwai ƙara ƙara karanta za mu karanta ɗaya da baya sai ya ce musu kuma وصل آيات أقوى لمن اهتم بأليه ولكن وسلم له ولأوصياء من بعده حقا وسلم له ولأوصياء من بعده حرم يسلم مع علي أوصياء من بعد صوته وصية رسول الله أوصياء وصية بعد وصية وأنا ألزم وصية وأنا وأنا وصية ألزم وصية وهكذا وصية وصية وصية حيث وأن أوصياء ko sai a ɗin hannu goma sha ɗaya to wannan abin da rau da raha da sauran sauransu ɗin yana ga wanda ya limantu da limancin ayi wato ya shugabantu da shugabancin ayi ma'ana ya da ayi sannan kuma da wasiyarsa bayan shi ya kuma sallama musu haƙƙan la'ulkilannahum la'ulkilannahum fi shafa'a tabbas wanda ya wanda so ya da so suka wanda su ne zai shiga da su a cikin ceto da annahu atba'i duk su ne mabiya wa man tabi'ani fa innahu minni wanda ya bi ni shi ne ke tare da ni mithl ma jara fi man bi man da ba ibrahim ni cikin abin da ya gudana a tsakanin wanda suka bi ibrahim wasu wannan kalmar annabi ibrahim ta ce ya kawo ya ce man tabi'ani fa innahu minni kamar asali da kamar haka da anni min ibrahim wa minni in ji manzon Allah sallallahu alaihi daga ibrahim wa ibrahim minni ka san minni a daga bangare kamar kamar yadda minni a daga bangare biyu wani abu ne da ke da zubin ma za ka iya fahimtar annabi min ibrahim in ka ce annabi min ibrahim ne sai ce na saboda minni jikarsa kaga jinin ibrahim to me ma'anan kuma ibrahim ne
kuma harkar isgen-isgen da mutum ake cewa husainu mai ni wa ana mai nusu za ka iya fahimtar husainu mai ni idan ana jini na ne to ana mai husainu ba wato wanda wanda wanda mai ni a ta bangare ne yana nufin same same ba bambanci kamar ɗaya ne kawai in ka ga wannan ka ga wannan shi ne ba hoton gobe ba nafsin nusa kaga ne ka san ko dogo bai ba ba ba ba original bane ko da kowanne su original din kowanne iri ɗaya ba shi ne ba nan da biya ta ta ta kowane jani in ka gani shi ka gani in ka gani ka gani shi ni ne shi shi ne ni
sai ce ainihin kuma da sai ce
da annabi ibrahim wa ibrahim ne wa dinuhu dini wa dini dinu ni daga ibrahim nake ibrahim daga gare ni addini na shine addini addini shine addini wa sunnatuhu sunnati wa qadruhu min qadri to sunna sunna sai ita ce sunna ta, kuma qadaran sa ma daga qadaran na ne wannan kaga bai ce shi ni kana da daga gare shi ba. shi ba kansa ibrahim qadaran sa nawa ne wa ana afdalu min yawa kaga ma na ko kuma bi shi kaga shi yasa ma a wajen ma ce فضله مني وفضلي منه فضله فضله مني وانا افضل منه wannan bai zama wannan mai niyya din bai zama tarko da ne saboda wannan saboda ne shi annabi ya bi bai yace wa fadluhu min fadli wa ana afdalu min wa fadli min fadli to kuma yace ko ko ba ana kullu shi ma da gare shi wa tasdiq qawli qawlullahi ta'ala dhurriyatan ba'daha min ba'd gaskata maganar nan da nayi kadin Allah ta Allah gore ya san ba Allah ne ba inna Allah inna Allah astafa alam wa wa ala ibrahim wa ala ibrahim ala alamin sai ce gore ya tam ba adwa min ba wannan da wannan
to kuma manzon sallallahu alaihi wa alihi lokacin da wannan magana yana masharar da Ibrahim yana mutane suka suka je suka yi a rashin lafiyarsa wannan yana cikin basairar daraja juzuki na ɗaya shafi sittin da biyar babi na ishirin da uku hadisi na ɗaya wannan ce muku akwai akwai a cikin mahasir albarar ya kawo shi ne irin wannan shi kuma sai sai ya zama karamin musulman bauta Allah ma hadisan daban-daban ne illa ya kawo wancan ainihin an ce a masharautar mai kwarai kuma mai ruwaya shi ne muhammad bin fadami daga ali abdullah alaihi salam wannan kuma daga jabir daga abin ja'awa alaihi salam shi kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi الروعة والراحة والفلجة والفلاح والنجاحة والبركة والعفو والعافية والمعافاة والبشرى والنضرة والرضا والقربة والقضاء والقرابة والنصر والفقر والتمكين والسرور والمحبة من الله تعالى من الله تعالى على من أحب علي بن أبي طالب ووالاه وأتم به وأقر به وتولى الأوصياء من بعده أولا أولا من روى ماذا تعالى أتم تيروا أروها بالروان البشر بالبشارة لكم بالمحبة وكما يحاج وإن سكرمون من رسم قدس داس ترجم لها وصف إن كنا نوسكوها قوة قوة ترجم لها وصف rogon rahamun rahu da sai ce wa falaja falaj shi ne da shi da zafara da kusa da shi ne nasara ibim fala shi ma muna ci mashi muna ci mashi rahoto shi ma nasara na ja shi ma kuma ne mun an ce na ja na ja na ja ya ya ya ci jarba ya yi nasara ne wa afu wal afi wannan wannan da hausa muna wal mu'afat da bishir wal nadara nadara kuma shine farin ciki wal rida wal qurb da kusanci wal qaraba wal nasr wal zafar kuma ainihin kalmar farji da fara da ta jami sun yi kama da nasar da zafar والتمكين للقربات والسرور والفرج والمحبة من الله والصون الله رسول الوجه الله تعالى وإن سنت بتقواني على من أحب علي بن أبي طالب وواضع wanda ya so ali ya wadatu da shi ya bi shi ya shugabanta da shi ya bi shi gabancin sa matan mabihi ya waye shugabanta da shi ne ya kure da shi wa ƙarra da fadari ya yi kurci da bibikonsa ya tabbatar da cewa bibikonsa a sa wata wannan ausiya a mimbari kuma ba kawai da ya ɗana ba ya irin walayan da ya minka masa ya minka ma ausiya ɗinsa bayan shi haƙƙun alayya an kun fi shafa'ati tabbas ne gare ni in shigar da masu wannan aiki wannan minka wannan walayan da alayya ausiya ɗin cikin ceto wa haƙƙun ala rabbi an yastajiba kuma tabbas Allah zai amsa dole da ke wannan wannan mabiyan Allah ne da Hausa yake a wani tare da cece shi tabbas Allah zai shira ba zai ce banda wani ba zai mara wa haƙƙun ala rabbi an yastajiba li fi wa innahum atba'i su waɗanda suka yi wannan su ne mabiyana wa man tabi'ani fa innahu minni جرى في مثل إبراهيم وفي الأوصياء من بعد لأن إبراهيم لأن لأني من إبراهيم وإبراهيم wannan wannan kamar da alwacin kun kudu ya kamar da hadisin ba wadini hudini wa sunnatu sunnati wa ana afdalu min wa fadli min fadlihi wa fadluhu min fadli wa tasdiq qawli qawlu rabbi dhurriyatan ba'daha in ba a ba su kuma wannan wannan muna fasarar wannan wayan na aure gaskatar wannan magana ana ta ala ce zuwa ta ba ba ba akwai wani ma amma zan tsallake shige shige irin wannan akwai akwai wani ruwaya wannan shi kuma a tafsirin ɗaya shi ne ya ya kawo ɗannan kalmomi ya ci shi kuma wanda ya roto da bane sai dai daga abija ba abikirla ba abikirla daga abija ba da sauran ce masu Allah sallallahu alaihi wa ya ce arau wa ra'a wa rahamata wa madarata wa yusra wa yasara wa rulqa wa rulqwana wa makhraja wa faraja wa qurba wa muhabbata min Allah wa min rasulihi liman ahabba aliyan تم بالأوصياء من بعدي حق علي أن أدخلكم في شفاعتي وحق على ربي أن يستجيب لي فيه لأنهم أحبائي ومن تبعني فإنه مني مثل إبراهيم جرافية لأن لأنه مني وأنا منه دينه ديني وديني دينه سنته سنتي وسنتي سنته وأولي على سنة سنة سنة suna suna suna wanda ba shi kawai wabadulu wabadulu wabadulu ba ana afdalu ne wabadulu da wabadulu wabadulu wabadulu da wabadulu ذلك تصديق قول ربي ذرية بعضها من بعض إن شاء الله وأن هذا المقدار أعلى ولما كويس يا لكل هذا لما تقصد wannan shekul taifa shi kuma shi ya wato za mu je can jeran magana ne ƙara tsarin magana ya ce shi kuma daga ibrahim akhari ya ce na shiga wajen ibn abbas sai shi ibn abbas ya ce na shiga wajen amirul mu'mini a afon ba ibrahim ya ce da ke ibrahim ibrahim ibrahim na hakim ya rawaito daga ibn abbas ibn abbas ne ce na shiga wajen amirul mu'minin ali bin abi talib sallallahu alaihi wa ali sai sai da ce da shi ya ya abarsa akhbirna bima au ku bima ausa ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wa yace shi ibn abbas ya ce na ce amirul mu'minin ba mara ba da gaya mana wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sa'ubur yace zan ga zan ba ku inna Allah inna Allah astafa lakum din wa radafa lakum wa atamma alaikum ni'matahu wa kuntum hawla wa ahla Allah ya zaba muku ya kuma yarje muku shi kuma ya cika muku ni'imarsa ku da kuma kuka cancanta ku ne a lalata sai sa ke koye ma wannan ko kuma kuka cancanta wa inda Allah a auka ila nabiyyi an yusi ilayya fa qala sai sai sai ce kuma Allah ta'ala ya ma manzansa wahayi cewa yi yi wasiya ya zuwa gare ni قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي انفذ وسيلتي وارفع بالذمام واوف بعهدي وانجز عداتي واقض ديني وقوم سنتي وارفع الى ملتي وحي سنتي يجي يا علي كيكي وسيلتي أتى القول على الذمام قال شيء كمان على القولين أو هذه شو معنى اللي تشك على الحولي عن جزء ذاتي شو معنى اللي إذا تبدا أمور عليكم عن قرر بما عندنا صفا وقت اللي يملك بيها راس السكر لما كانت سيدة سنة أي كرا يضاع الدنيا كراية سنة لأن الله لأن الله تعالى اصطفاني واختارني فذكرت له دعوة أخي موسى الله تعالى يا ya zaɓe ni istafa da ita da zan ba ce ya zaɓa ya zaɓe ni sai na tura sai na tuna mun ka tuba ba ni da nan mun ka manan istafa ma'anar sai na nufin ainihin ilmu ka ce na nufin ismail wanda aka zaɓa a kan yanzu shi ya ce kada kaza ya zaɓe ni kuma sai na tuna addu'ar ɗan uwana musa alaihi salam da aka zaɓi musa mai ce aka zaɓi musa aka ce shi annabi ne me ya ce ya cikin roƙon da ya ce an yi wazira min ali harun shirin ne a wuri gashi ba shirin ne a wuri to sai ya ce sun kuma sai na ce sai na ce allahun mace alli waziran min ali kama ta alta harun da min musa shi ma sai na ce ya allah ka sa min waziri daga iyali na kamar da ka sa ma ka sa ka sa ma ka sa harun da musa فأوحى الله عز وجل إلي سأل زي ما مخي يقول كريميتي إن عليا وزيرك وناصرك واخبر خليفة من بعدك سأل زي ما مخي علمني وزيرا كان مهيمك ثم خليفة بعدك ثم يا علي sannan sai maza da ce ya ce bayan haka kuma ya ali anta min a'immatil ula wa awzaduka minka kai kana da cikin limaman shirya ‘ya'yan kogo suna da gariya ba an tunka da turguda wartuka kudin nan da kai da ‘ya'yan nan naka ku ne jagororin shirya da takawa ko shajarar tunati ana asuwa ku ne itaciyar da ni ne tushen wa an tunka ko kuma rasa ku ne reshen ba man ta masaka bai hafa ɓannaja wanda ya riko da ita wannan itaciyar ya tsira ومن تخلف عنها فقد هلك والذي يجي كذي قبل يا هلك الذين اوجب الله تعالى مودته سوني سوني وان الله يوجب تصوف واولئك هم الذين قبل تصبيع كريم والذين ذكرهم الله في كتابه وصفهم لعباده سوني كون الله يامشيس ان التاب انسان يسبت سوء بعيسى فقال عز وجل عز وجل من قائل ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سبحانه وأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وأنتم الأسرة من إسماعيل والإبرة الحاجة منه كوني zaɓaɓɓu na adam da nuhu da iyalan ibrahim da iyalan ibrahim ku ne kuka fito daga iyalin Ismail ku ne kuma tsatso na shirya na muhammad kaga wa'annan duk sun duk sun jera sun fassara wannan ina lasta ba adam ina ne da wannan ma'ana da ma'anar zuriya ta ba a wannan ba to kuma wannan mamaki shi ne a tasirin ta adabi wanda yake cikin kan suna wani jama'a shi ma akwai shi da ruwaya shigen irin wani shi ma ya kawo ruwaya ya ce ainihin ali ibrahim ya ce su ne ali muhammad a cikin shawari da tanzil na haskari ya kawo wani daga ya na farko daga sadari to insha Allah yanzu za mu kora a san abin da ya rage ba a lokacin aya ta gaba da abin halin da za su baya kusan za mu iya cewa tun daga ayar farko da take karanta har ya zuwa aya talatin da hudu duk mukaddima ne ana gabatarwa ne za a yi wata magana ana ana shimfiɗa bayan wannan shimfiɗa za a ɗora wata magana Allah ta rage إذا قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني حررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وقعت هذا الرجل مني وقعت أنثى والله أعلم بما وقعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أريدها بك وأريد أن أشهد لك tun yayin da matar imrana ta ce ya ubangiji na ni na yi alwashi gare ka nazar muna ci mishi nazar da hausa muna ci mishi kuma bakance ko alwashi karfan alkawari ya fi ka ce na yi alkawari idan ka ce na yi nazar da ya bambanta da ka ce na yi alkawari ka ce na yi alkawari kuna gudda ba alkawari wajibi ne a cika amma shi nazar ya fi shi nazar shi ne ainihin ka kora ka ce wannan wata ka ɗauka wa Allah in ka ce wani masu gobe a wuri kaza sunan shi wa sunan shi alƙawar amma in ka ce Allah na na sha alwashin zan yi kaza wai wai wannan ya fito kaga wa ka ɗauka ma alƙawari in wancan ma za ka ɗauka a wuri kaza alƙawari ne to wannan Allah ka ɗauka shi ne mara ita wannan mata sai ta ce ta yi nazar ɗin abin da ke cikinta ni na zarfi laka mafi da ni muharrara na yi nazar ɗin abin da ke ciki na alaƙi na ci na san ya ce muharrar abin da suke ce mishi muharrar wannan karan kalma ce musbara saboda ainihin tara da ma'anar a lokacin tana nufin yantacce amma aka ce wannan muharrar ne ma'anar shi an sadaukar da shi ga bautan masallaci hidimin masallaci idan aka sadaukar da yaro tun ana haihuwansa ake kai shi masallaci a nan zai girma shi ba shi da wani iyali in ban da na masallaci a nan zai girma a hidimin masallaci nan zai kara a kowansu manya-manyan malamai bayan allah wanda ba su kawai ba sai kawai karatu a masallaci suka girma an sadaukar da su an ba su da wani dangantaka da kamar su ce gida ko su dawo a nan masallaci su ke wannan wani abu ne zaunan ne a wajensu ta yi yanzu ko su ko ko yahudu ko nasara ba su yi amma a da can zaunan nan abu ne suna yi sai a ce wannan muharrar dan a ce dan wane ne a ce dan wane a babban abu sai a nan masallacin zai girma su wajen su da yawan su ka ga ci ai wannan ka ci ai muharrar ne ba karamin daraja yake da shi shi babban da addini ba bai san komai ba da hasil ma a masallaci girma daga karatu sai ibada na yi zuwa ko ina shi a masallaci
to za ka ce muharrar ne to ainihin ya fita da a cikin bayan Allah manya-manyan malamai galibin su za su karfa su ce muharrarai ne tun suna jarirai ko abin da suke yi a cikin to sai ta ce ita tana son ɗanta ya zama haka na na yi maka bakancin wannan ɗanawa ya zama mu'awar a ga mu'awar ɗin ba yana da ma'ana tsoron ne a ya kamata a ci wannan ma'ana sai ta ce kuma ba ta ƙabar min yaro ka fa min inna ka an ta sami kul a kai mai kini da zantuka mu nuna mun masani da ayyukan mun ta yi lura wannan ita ta san an ta sami wal alim ayan baya kafin wannan ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم kaga ta ce kuma inna ka ne tafsirin Qur'ani to Allah subhanahu wa tafsirin bai burka shi ne shi ya dan barwa nan wallahu samiun alim din ma da in halatu wa alquran dan ne ce wallahu samiun ne ce bi aqwalin nas Allah ya miji ne ya zanta mutane alimun bi amali يستبي من كان مستقيم القول والعمل yace kuma masani da ayyukansu Allah ya sani ya ta san niyoyinsu da ayyukansu saboda ka sai ya zaɓi wanda ya zama ya yi istiqama a zancensa da aikinsa wanda zancensa da aikinsa suka dace sai sai ya karɓe shi to sai ya ce kuma in qalat yace wa qur in qalat aw sami'un bi qawli imra'ati kuma ka tuna wato Allah sami Allah sami un alim ne da yayin da matar Imran ta kwana an fahimta kaga wato kaman ci gaban magana ne wallahu sami'un alimun in qala Imran Allah yana ji ya ya ya ji abin da ta faɗa kuma ya san abin da take yi ya san niyya ita matar Imran ya san ni a yanayin ce ce bi kawai Imran Imran alimun bin niyyata ya san niyyar ta dama tana da cikin nan tana fatan ta yi wannan sai kuma ranar sai ta yi nazar da yaran abin da ke cikin nan ita wannan wannan imran ɗin murga mun faɗa baya muka ce ba shi ne imran wanda aka faɗa a ali imran ɗin ba ali imran ɗin ce a wancan ayan imran na mahaifin musa da harun sunansa imran shi wannan imran din wani imran ne da ba tsakanin su ma ce shekarar dubu ɗaya da ɗari takwas tsakanin wancan imran din da wannan imran ko ba ba suna ne ka ji suna ana ana yanzu ba mutane suna sa suna na biyu na kuma har imran din ma muna sa ko mutane ba su suna su imran ko aka ce imran sai ka ce kai da wani imran wancan imran din daban wannan imran din wancan imran mahaifin musa da haruna shi ne aka ce ali imran ali imran a nan yana nufin musa da harun da annaba da suka gangaro daga su wannan kuma imran imran matar imran wanda ba wanda shi wannan imran ne shi ma annabi shi annabi ne imran shi ne annaba ba da su to sai ma shi kuma ana cewa shi wannan imran bin mar bin mafa ita ce ta haifi mare kakan isa ita kuma ita kuma wannan matar an ce ana ce ya shahara ana ce wasu a sunanta sunanta hannan shi ne mutanen da suke sa su ce hannun zan mutanen da sai sun kajata to hannan amma suna cewa hannun ya shahara cewa ita mahaifiyar maryam sunanta ke amma an sami ruwaya daga imam kazim alayhi salam ya gaya mun da nasari ya ce amma ummu maryam ismu am mirfa wa hiya wa hiba bil arab ya ce ita uwar maryam sunanta marfa marfa da da fani ko marfa kuma ma'anan marfa wa hiba wahiba ma'ana mai wakwam shi ne kamar baiwa bai ta goma shi ma'anan sa ne na jirawa shi to ita ma ko da sunan ta hannun aka kuma ce sunan ta marfa bai na iya ɗaukar ɗaukar hannun da larabci kuma ba sa su makan sa su hana ana cewa hana ita ce wai wannan matan da muke gara da gani matar Qur'an to sai ta ce na ba ta ce abin da ke ciki na farko da mafi da kuma na awa wato ma'anan sa wanda aka yanta shi domin hidiman masallaci bai da wani aikin ba ta karɓa min wannan ma wata ana ƙadarar da ne wata an ba wa wallah alam yayin da ta yi ta ce ya rabu na aibe da mace mun ta ɗauka min za ta yi sai ta ce ga shi na rabu na aibe da mace wallah alam ma wata Allah kuma ya san da ta yi wannan idan a wannan kira'an wallah alam ma wata yana nufin Allah ta'ala ya shigar da wannan jumla mutara maganar ta ita ne ce rabbi inni na tarku laka ma fi bata sai kuma aka ce wannan ma wata ta qadar rabbi inni wa da'ata wa laysa dhakar wannan shine magana amma wallahu a'lam ma wata Allah ne kuwa kaman jumla mutara wata sai ta yi ta ce kai kuma bai ta ce Allah ya san da ta yi dan Allah ya san da ta yi domin sai ce kuma kuma namiji ba kamar mace ba a wajen ma'anai a wajen hidimar masallaci aikin da namiji zai da mace da wanda mace ba duk ga ba ma abin da suka saba adatar maza su ke kai ba a saba akan da mace za ka ka zuba tarihi su wasan ana kawo mata aka kawo jariri mace suka girma su suka zama malaman masallaci sai ga shi wannan karan ta ɗauka namiji ne sai kuma ga shi kayan mace to amma ko kira'a wata kira'a ko kira'a bima wa ba'atu babu arama bima wa ba'atu kaga magana ta ke Allah ya sa min da ayi wato kamar tana faɗa nan ya ga mun kashi kuma ayi na yi ta mace Allah ya sa min da na yi kaga waye ba ce Allah ya sa min da ayi ita ke ko kuma wallahu alama bima wa ba'atu kamar yadda aka rawaye Allah ya sa abin da ta yi Allah ta ala Allah ya sani ko da aka ta ko da ita take tsammanin namiji za ta haifa Allah ya san dama to amma ma tsara da ta aka taɓa ɗaga ta ce to ai yau Allah ya san asirin da ke cikin wannan kashin wani amanin namiji ne kashin kuma ta zama mace tana kuma san asirin da ke cikin cikin majma an wato daga alai alai sara kawai cikin gafi da kuma tafsirin da an samu da kuma misali alai sara ne yana cewa allah na raye wahayi ga imran don imran annabi kuma sawayi ya ce inni wahibun laka da karar sauyiyan mubarakan ibrukul akmaha wal abrasa wa ibril mawta bi ilmi جاعله رسولا الى بني اسرائيل wannan Allah ta'ala ya biya ma shi Imran wa ya ce zan ba ka ɗa namiji daidaitacce mai albarka wutacce zai rika warkar da makafi da masu ciwon baras kuma zai rika raya matattu da izini na kuma zan sa shi ya zama manzo ya zuwa bani Isra'ila to ba haddasa Imran Imran al-Hawari ana da tsari sai imran sai ba ma ta sauran ban a kwaye a kwasa a namiji a ba zai zai a shi a tsoron sa kuma lokacin ba sai ta sa daga sai ta sami ciki bayan wani saboda haka kuma kamar tarihi nuna bayan ta sami ciki tana da ce kafin a haihu sai imran ya rasu to gashi an masa wahayi za a bashi ɗaya namiji ga kamannin sa ga kamannin gashi ya rasu ya bar masu da da ciki wane ne na aiba ke yawwa saboda haka duk sai aka ɗauka shi to kawai a sai aka sha mamaki haihuwa na zuwa kawai sai ga mace za a yi ta haifi ta ciki ta haifi ta kuma ciki Allah ya sami ta yi kuma namiji ba kamar mace haka da yawa da ta wasu da ce ba da namiji ba ba da ma na yi cewa sai ce to kuma daga cikin abubuwa da an san an aiko manzanni amma kuma ba a san ya aiko manzanniya ba akwai manzanniya ko manziya za a ce to sai aka aka ce kuma gashi an ce za a shi wannan zai zama za a waje ilmu rasulan ila bani isra'il zan sa shi zama manzo ya zuwa bani isra'il sai gashi ku ce ya kenan an ce kuma ga shi zai zama zakara ma an ce zakara sauyin mara zai warkar da makafiyar guragu da su ciwon baras zai raya matattu kuma za a yi goshi manzo ya zuwa bane su sai ga shi ai shi kuma da annabi ne aka yi masa wannan wahayin kuma sai ya rasu kafin a yi wannan jariri saboda haka ita tun da ya gaya mata ta san cewa dan za ta fara sai ta yi amma kuma ta san cewa lalle abin da annabi ya gaya mata ba a ƙarya ba ne da suke ne saboda haka ta san ko wani su dangane ba ya ce barin ma wa haɓar zahu maryam isa kana huwa da biyu ba shu bihi ba wannan kamar da ce muku wayan ruwayoyi ne daga majima da kafi da kuni tun daga imam sadiq na wannan ci gaba magana da ke yanzu magana imam sadiq ya ce yayin da allah ya ba ya ba maryam ya ba ya ba ta isa kana huwa da ne yushira bihi imra ko adam bashir bihi imra wa adam sai zama shine wannan dan da allah ya ma imran al-bishir shi sai ce bai za ƙulna firra jiri min na shai'a wa kana fi waladihi aw walad waladihi fala tankiru ba in muka fatsa na guda gani da wani sai wannan abin ko gan shi a ɗansa ko ɗan ɗansa kar ku musa in muka ce a lallai muka in kun kamar wani imani masu mai dubu ne ce za ka haifi ɗa mai kaza kaza sai sai ya haifi ɗa sai ba a ga wannan alamai kar ku kar ku masa domin bai ba ba ba ba mun dan dan dan dan dan dan dan dan wato ma'ana a zura'a ta samu saboda ka wannan da gaske ne idan ko ga mun ce abu kaza zai samu zai samu a zura'a mutum a mutum sai ko ya kokko shi in zo ga ɗansa ko shi ya gina ko ɗan ɗansa shi kuma har wala shi ke irin wannan shi a yashi ya samu shi daga imam baki wannan duk shi ma ya shi ya samu da kuma sa da kuma wannan da kuma ba amma lafazin ya kama da cewa ainihin an yi wahayi ne ga imran na cewa za a yi gata bisa gaskiya ya yi masu kakanin su domin kun san magana a kaba ta ni a tun da an masa wahayi ne ya ji daɗi ya gaya mai matarsa ita kuma yi wa jema ya kuwa ta bishir ita kuma yi wa ya kuwa ta gaya mai mijinta mijin kuma ya gaya abokinsa wani kuma ya je kasuwa ya faɗa ana jira daga nan sai ya tabbata a gari ko asiri bai cika bai cika koyuwa ba saboda haka yanzu ya yaku su riga sun san hannu ɗin nan za ta haifi ɗa kuma ɗan annabi to kuma masu mu'araba da imrana akwai 'yan mu'araba akwai masu biya ga imran wanda suka yarda shi annabi akwai kuma yan mu'araba wanda suke ganin kawai na kayan annabci to saboda haka yan yan mu'araba suna suna ce to ya ce dan sa ba wai ga shi dai ya mutu kuma matar ta ci hawa to ba bari mu gani lura da aka ce an haifi a jaririya haka yan mu'araba sun ji daɗi suka yi ta dariya to ga shi wai ya kasa da ba yana kare shi a gani ba ya ce ɗansa annabi to ga irin ta nan annabi ya ce ba ga yadda za a yi suka yi ta aure mu Allah ne ya sami ana nan ana nan sai ita maryam ita sai ta haihu wannan annabi da wannan shi ne suka sa amma su wanda suka yi suka imani da annabcin Imrana wasu su ce ko tun da dai imran aka gaya masa haka mun yadda an Allah ya gaya masa kuma tun da dai aka yi ya mace to Allah ya san hikimar da ya sa shi sai ga shi sai ga sai ga shi ta ƙyar ta haifi wannan ɗa wani shi ne wannan asma kuma daga imam sadiq a rubuta ce annal muharrara ya kuma fil kanisati la ya aure ta sai ce yace muharrar na ce mutum muharrar gobe ka zama ce ka zauna cikin kanisa ɗakin ibada su baya a nan zai rayu kun yi majalar da kai shi ke a nan zai rayu kai da baya ka zuwa zuwa kuma ce wannan ba a ce muharrar wannan al'adar su a lokacin su suna yin ba wannan ma wata al'adar ne ne ba da ta shi ta ga mace na haifu mace kuma namiji ba kuma mace ba domin mace ita takan haila takan fita daga masallaci idan tana idan idan mace idan idan namiji ne yana yana zaune a masallaci ba abin zai fita da shi daga cikin masallaci sai bukata ta je ya kamar makewayi ko an sake a ba shi ne kawai abin da ya yi amma mace wato ka kamar shi a nazarin kamar mai itikadi ke na bayan ita ko mace in ko na tana itikadi ne cikin masallaci in haila ne gwamnati ne za ta yi za ta ci masallaci ba ita kan da ba zai fito da tare da haila don ba a zama a cikin masallaci da haila ba a ga zama da cikin masallaci da haila ko jarawa saboda haka shi shi shi shi shi muharrar namiji idan ya idan abin mukaddara jarawa ta same shi kamar yi ya yi mafarki misalin yana bacci a masallaci da ya farka mai zai ya fita ya je wanka ya amma idan idan idan haila ne ya sami mace ba dole kwanakin haila ta bar masallaci sai ya yi jinin ya yanke ta yawan kasar nan tuka kaga kaga kenan yana nuna kenan mace ba za ta zama mukawa ba abu ne da saba na za su ke zama mukawa kuma an samu ruwaya daga ɗayansu yana nuna imam sadiq ko imam baba su ma baki yace nazarat ma fi batn halin kanis an yi haduwa ba ta yi nazarin abin da ke cikin ta ya zama mai hidiman kanis ga masu wani suka zo ba da laisa zakar karɓar ta fi hidim namiji ba kan mace bane a wajen hidima ya ce sai ce to sai ainihin ita ita ita maryam sai har ta tara ya fasara ce ta ta girma abu har da yi ta ta kai ni da na balaga ya zama zakar ya ya ya samu ya ya ya samu hijab tsakanin sauran sauran bayi masu zuwa ibada وإني سميتها مريم وإني أريدها بالوضوء إلى من الشيطان الرجيم نينا أم بشيت مريم ما سمع سنة مريم وما إنا نيمان سألت سألت توجنك إنا نيمان تسألت توجنك بزرعت وهذا كده يتسنى تاني لا تسعى مدن وانا لا أعرف ولا أعرف سلسلة إذا الأنت بزرعت إنا نيمان أنا ما أسألي فهو تبكى يريد الزراعة تبكى شيئان شيئان الرجيم شيئان شيئان الرجيم جيبا بي yace ainihin a lugar ɗinsu maryam yana nufin adil abid mutanen da sa suna masu ce abida abida ya gaba abid ba su ba su abida tu kamar hannun tu su ce abida abida da ya gaba abida mai yawan ibada abid kun ce abida da mutane su gani da ka su ya sa ma'anin maryam akwai wani ruwaya da gani yake cewa aiki a rugatun su nan a nan wannan jawabin gugunya yana cewa ainihin maryam ya kai ta cikin jawabin jami na ɗabas ya ce maryam a lugarsu yana da ƙabilai amma ya zuwa cikin ƙamusul kitabin muhaddas akwai dictionary na babi babin babin da dictionary ma na larabci sun ce wannan dishirar da zafi sai maryam suna ne abrari ma'anansa isiya isiya nan ya ce abida wannan kuma ya ce ma'anan dalala ya ce ma'anansa isiya isiya ne nan da sabawa kuma su ana sa suna haka da wani lokacin kalma mai mai ma'ana negative yana iya zama positive in ya yi negative negative ko ba lura ba idan aka idan aka ce kamar addinin ibrahim ba an ce mishi hanif ba kusan ma'ana hanif karkatacce to shi addinin ibrahim ya karkace makarkata me yake nan ya miƙe kenan idan ka abu ya kwandare sai kai ka kwandare masa ka miƙe ke wanda ya karkace maka kata ya miƙe ke saboda haka sai ya zama addinin annabin an ce mishi ne amma ba ma'anan wanda ya karkace maka kata ma'ana wanda ya miƙe ke saboda haka ma ana sa suna al'asi akwai wani wani sunan su muhammadu al'asi sun tambaye shi ne shi ne yanzu ma da limamin mashin kan a ƙarfa roka daban-daban sun ci wani gwamnatin ya ce sunan al'asi ba mai sako ke sai ce ya saba mana zamin da ya saba mana Allah in ka saba ma sako ka daidai ke nan wato yana yawa yabo ne isyan ɗin yana nufin ta saba ma abin da suke wanda ke bani in mutane mutane suna bautan wani Allah sai wani ya zai bauta wa Allah ba ya saba musu ba saboda haka za su bai za su mishi ya yi shago sai zama yau sauke a cikin wannan cikin a cikin dictionary din bible a larabci su nuna cewa ma'anar sa amma na kan ce alkuwaya wanda ba ce ma'anar sa adil yawan tuwada to kuma mene ne so ya tuni ta sa mata suna maryam ta ce ina neman tsarin da yaran bi da ka tsare jama'a da zuri'anta daga shekaru nan a cikin majmu'ar bayan akwai waya da ya kawo da kan sallallahu alaihi wa sallam cewa ma min mauludin yurar illa wa shaytani wa masruki da yurar wa yas'al salihan wa masruki illa ma yawma wa qawlan illa ma yawma sai ya wani wannan hadisi jin kokarin sa don sai a fasa don abin da yake cewa shine duk abin haihuwa yayin da aka haife su shi da ya tafi shi sai sai ya ƙara in ban da bare da ɗan sai ce kira ma na ba da shekaru ya zama ubi da kuwa kullum mawudu da haifu ya ta'azzar ne da kula mare mawudu na in da za a samu kuma barakar ta da ya shiga ma'ana ke domin muka domin ka ji ka ji an ce shi ɗan ya kaza in yana da sauƙani an zai zo ya tafi mutum an karkatar da shi ya zama ba ne da an lura kuma ga shi Allah ta'ala yana cewa in ibadi zai sauraka a yi ba illa mani taba kuma ya ce ainihin shi kuma shi ɗan kansa ranar kiyama cikin kauta zai ce inna za a wa'ara kuma a zara haƙ wa ba a faratu ya ce kuma kana ne a rufin nesa illa an da autuku fasta jamtuni to kaga shi shi dan bai da bai da sultani da zai zo ya tafi mutum ko ya fiske shi in haka nan ne zai zama ba laifin sa bai ko ba ruwa ma'anar sai aka ce ma'anar wannan hadisi shine duk abin haihuwa in in shi dan ji labarin haihuwa sai cika sai ya fata ya batar da shi
Harvard,
bari ka gani ka balaga fara tukuto a wani abubuwa
sai ka zama na wato ko da abin haihuwa sai shi ɗan ya yi fata yin zama rahoto
to sai saboda albarkan addu'an da uwar maryam ta yi da ta haife ta sai allah ya katange ita da ɗanta daga wannan tsammanin ba ko shi ce ɗan bai sa tsammani wannan kuma ko shakka babu istisna'i din nan ba yana nufin su kaɗai ne ba wanda sauran ba wanda da allah ta ya katange shi ko shi ɗan ba zai tsare amma kuma ba ka bar duk lokacin da shi ɗan yi labarin na yayiwa sai ka je yana fatan ya zama rahoton haka ne ma a ɗan wajen rajin sunan jaririn mai kuka ce muna roƙon Allah ya kyashe shi shabar ke da ke ya kyashe shi shirar shi na kare zama cikin rabar shi duk shi ɗan yana sa rai akan kowane jariri kila ma yana da rijista na gari ya ce ya yi wa gidan wani ba mu ƙarfi da ba inda an ce ya fi sa rai ma ‘ya'yan ba ne to ba da za a yi annaba an ce ya fi matsa ma ‘ya'yan mara sai ku zai ta so gidan malam sabila da kaga idan a gidan annabi ne aka sami yaro ya gare za mu kare ba in ɗan rahotonsa ya kawo ya kawo a ce sa a bayan harkar da ba har ka ba da labari wallo da ke ci amma Allah ya kiyaye to ba ta isa ba to sai kuma aka ba mu labarin wannan addu'a ta ta Allah Allah ya karba addu'a ta wa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa qabbalaha zakariya كلما دخل على عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب wannan ba da labarin da wannan ba sai Allah ya karɓe ta da kyakkyawan karɓa wato wannan ita Maryam kenan uwar Isa bayan da aka aka aka sadaukar da ita din nan ga hidiman masallaci to sai sai sai Allah ta'ala ya karɓe ta kyakkyawan karɓa ma'ana ya yi ƙwarar da ya bi hafin nazari makanin yake nuna duk abun hasanin da wajikin hasanin ya kuwa min wanda raya abu da ya zaka wannan ya yarda da wannan bakace na uwar maryam kuma ya karɓi wannan da kyakkyawan karɓa kamar da ke karɓan sauran alwashi shuka da mutane mutum ya nazar ya je ya Allah ya karɓa musu ba lalle ne kai nazar a karɓa idan mutum ya ce lillahi alayya karɓa sai ya yi ya zama da sai in yi Allah ya karɓa ko bai karɓa ba ai bai sani ita ko nan da ta yi nazar din sai Allah ya karɓa kuma kyakkyawan karɓa kuma kuma kafin ta ke ta girma sai ta kyakkyawan girma ta zama ta zama baya baya wa Allah ta girma aka ce inda ita an annan ɗin ta haife ta sai ta sa ta naɗe ta a ƙyalle ta kai ta masallaci ta sa ta naɗe ta ta ake ta a gaban malamai malaman masallaci akwai wasu wanda suke ba su don aiki sai karatu da ibada su masallaci sai ta ce ga ga ta nan ta riga na yi nan to sai suka yi munafasa a karkowa zai yi gani wani hikima da wani yanzu ana kawo su jarirai an zama ana kawo jarirai kuma aka kawo kila babban mani cikin abba da cikin malamin cewa da kai gari ne ko kuma ya cewa zai rena wannan sai wani ce ni ne sai sai ya zama shi sai girma hannun su to lokacin da aka ta kai jaririya to sai suka yi munafasa wajen waziri domin ita diyar imanin su diyar imran shi imran annabi kuma shi ne imanin su ya goro su to ga shi yanzu ɗaya kurewa ne ba zai yi burin ya zama shi ne ya rana to sai kowa ya ce shi ne sai domin an ce ainihin tuba ne mafar su ne ainihin shugabannin bani isra'il sai yana da shi shi shi shi imran bin mafar ya'yan mafar su ne shugabanni a bani isra'il su ne kuma kamar sarakon su to sai zakari ya ce ni ne na fice ce haka ne duk kowa ne ce ni ne ni ne ni sai kowa ne na sai zama shi ne cikin malaman masallaci sai zakari ya ce ainihin na fice ce domin illata tana hannuwa wato shi zakar yana auren yar uwan uwar maryam sai ce to ayin nan ba sai suka ce to kaga ya kamar ce eh tun da kake ka kai gadi mutum nan ba tun da yake yana aure da innanta su ko ba su da ba inda su ta ya ya bi su ta nan ko ba ni ina aure da innanta saboda haka ni ne aure da ta sai sauran suka ce a kowa sai shi kowa shi ma yana su sai aka yi ƙura a nan da ruwa ya ce su 27 wanda suka yi munafasa yan takara 27 to sai suka tafi ƙoram suka jefa alfarmasu sai alfarmar zakar ya yi babbau nasu kusa suka nasu suka wurga alƙalma a ruwa ko wani alƙasa a kafin malami da alƙalami a lokacin kullum da tawada alƙalami wani yake gaya ma akwai ce akwai ne ba ya haɗewa ya haɗewa ya ce sai na gome shi wani ke gina da wani ya ce na gome shi sai ne ba ne je na ɗauki ɗanɗarin sa kuma ne ne ya kawo abin shi wani zama jami'a sai ya yi ashe akwai dabarar yin karkar ne ya ce sai na kai da yake tsakan tagu ne ya yake ke kasan ka duk karkar za ka kike storin gefe ɗan tafi haka kuma tsakan tsakiyar nan da wada ya kare wannan mu da muka yayin karkar ne yanzu an manta da shi a ce muna nan wada da wada har ma muna da wada da kanmu muna yin abuwa da wannan muka yi da dunya har da ke so muna yi da kuma da ke so abuwa da wanda mun kasance muna da wada da kanmu daɗin ya aka tsayar ma a kasuwa shi ya cika da da yi kuma sa musu wasu abubuwa wanda suka yi ne kai shi da suka fita da duniya dan zuba wasu arza a fara da kan zuba da dariya da kan so da alƙa wasu amma da ya zama tsohon ya yanzu kowa yanzu ga su dogon da ta tafai ga kwamfutoci to da ce idan mutum zai makaranta dama da tsibin littattafansa da kutun tawalarsa da korani na alƙalma ɗan su gidan alƙalma kamar yadda yana zuwa su zuwa su da ga ta ana karatu ko ana karatu amma ne na karatu ana bayani saboda haka malam da alƙalmi da malazin to saboda haka kowa ne sai suka je da alƙalman su sai kowa je a alƙalmin sai alƙalman bayan sun hau ruwa duk sun tsaya kawai su wani wani duk sai suka rufe gaba ne sai guda da rage a can kawai da gani tare da zakariya ba ji zakariya kai ne sai suka ba shi shi ne ala tare da waka fara amma waka fara akwai akwai kira'ar mene ma'anan kafalaha ne ko kafalaha in kafalaha bi tajdid ne to shi zakariya ba fa'ili ba ne ba kuli ma'ana kafara allahu zakariya allah ya ya miƙa ma zakariya ya in ko ka ce kafala a zakariya to zakariya ya zama ne fa'ili ke ne shi ne ke zakariya ya rene kafala a ko aka raina masa aka ba shi da ya ba shi da ya Allah ta an karfara allah mu zakare وكلما دخل عليه زكريا المهراب وجده a lokacin da zakariya ya shiga mihrabin ta sai wato ainihin wani wani rumfa da ya mata masallaci inda nan take zaune ya an yi ya masa ya masa ya masa al'amurai ne sai har ka kawo rumfan akan al'amuran sai ya sa tsari sai ya hau inda take sai ya kai mata bukatunta sai ya sauko sai ya cire tsari in yi je abin mamaki in shiga sai ga yanayin kasuwa iri kuma abin mamaki na wanda ke ba lokacin su lokacin ɗari ne sai ga lokacin zafi lokacin zafi sai ga na ɗari na zafi na sai ga shi a lokacin rani sai ga na ɗari na zafi na ga na rani haka da wanda ba a saba ana haka ba akwai ɗan sai ayyuka ba a zo suna da lokaci lokacin zafi sami to sai ga wanda ya wa'in ma ba lokacin su ba sai shi duk da ganin wannan dai wani dama dai ba da yake zuwa ya kai mata abincin ta ba shi yake ko amma kuma ga shi yanzu abin da ga abincin da ya gani ya tabbatar wannan ko ba wani ne ya kawo ba tun da yake wani ne ya kawo daga ina ya zo ko kuma na na nesa ma misali a kowace irin ɗan itatuwar da ake samu a indiya ko china ko kafiyar wani ya hawa jirgin sun ya kawo wani sai shi ba ya ce to ya ce a nada ya ta rago da ya ce da ba'ala a ga ainihin da gani wannan wannan takon Allah ta Allah da yau insha Allah wannan maganar hatta ruwa ya wannan karatu da muka fara ina za a yi kuma shi abu zai risa Allah yana rasuwa da ya rama ba tare da isa ne a kan wannan za mu kora shi lokaci ya kure ba mun gama wani muna kan wannan ayyukan صلى الله على محمد وعلى اله ان شاء الله مصطفى مكم قال تفسير رمضان لاربان karshe na sha'ban wannan karan laraban karshe na sha'ban zai zama laraban mai zuwa kuma yiwa ma ya zama ɗaya ga wata tunda mu a lissafin mu biyu ishirin da uku saboda haka laraba mai zuwa zai zama talatin da wata kuma talatin da wata na iya zama ɗaya ga wata to ayyan kanin lera nan ne za mu fara tafsiri ba zai mu fara mu ce daga yau za mu a kudu za mu yi saboda haka muka zo tafsirin laraba mai zuwa daga nan kuma sai mu ci gaba da tafsiri kulle yau in ban da ranar kulle ne da muka yi ake balaga za mu ci gaba da ake balaga har yi zuwa masha Allah da dai zuwa ƙarshen Ramadan ɗin lokacin da aka kaje wani lokaci da wanda Ramadan ya da ya kama tun da la'akari da yadda kama wata ya zance. Kuma ba da ranar ishirin da bakwai ɗin ka kaje wanda da ya kama in sha Allah. Allah ka gane da abin da ke Allah ta ونجنا من الظلمات الى النور جنة وحشمنا على الكرامة وطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب Thank you.
dan wani waljaba na gayyatar kuwa zuwa wani mawulin wani gaduwa da wanda wanda za a gabatar da waljaba